da yarda da Allah da kaddara da kuma imani da shi kamar yadda annabawa da manzanni suka yi imani da shi da nisantar shirka da bid'a addu'a tana da tasiri wajen gyara wa mutum halinsa ya zama mai kyakkyawan hali da za a ji daɗin zama da shi ya amfana da shi kamar yadda sahabbai suka amfana da annabi kuma suka ji daɗin zama da shi saboda sun yi koyi da shi ita addu'a a dunkule duk wanda Allah ya buɗe masa ƙofa ta roƙon Allah, to Allah ya buɗe masa ƙofar alkhairi mai tarin yawa. Duk wanda Allah ya buɗe masa ƙofar addu'a yana iya ɗaga hannu ya roƙi Allah, to wannan albarkatun Allah za su yawaita a gare shi. Ɗaya daga cikin magabata yake cewa, Ni ba addu'a ce ta dame ni ba, a haramta mini ma tunanin sha'awar na yi addu'a. amma matukar aka bani dama na daga hannu na roki Allah to kawai ina da tabbacin Allah da zai haramta mini batun da shi ya bani dama na roke shi zababu a cikin mu su ne wanda Allah ya ba su lokaci da dama suke iya daga hannu su roki Allah tabaraka wataala a dukkan abin da yake damun su da kuma dukkan abin da suke so kokari da mujahada dagewa mutum ya gyara halinsa ya caccanja duk abin da aka gaya maka ba daidai bane ka nisance shi kokarin yin yana taimakon mutum saboda Allah ya bamu garanti cewa walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha lamahal muhsinin yi wa kai hisabi binciken hali mutum ya zauna da kansa ya duba meye halinsa mai kyau meye mara kyau wannan yakan taimake shi ya canja daga munana ya dawo kyawawa illa man taba wa amana wa amila amalan salihah فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل يوم الأرض الأكبر كيوا كم كيسابي كافين أي مكيسابي معنى كيوا كم كيسابي kafin ranar da za a tsaye da ku babbar rana da za a bijiran muku da ayyukan ku kyawawa da kuma munana da haka mutum ya zauna yana yi wa kansa lissafin halayensa da ɗabi'unsa yakan taimake shi ya dawo da halinsa irin na annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda fi komai muhimmanci a cikin wannan shine shi'uri da ji a rai da koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin dukkan al'amuranka a matsayin ka na musulmi laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kaseera an tambayina na Aisha menene halin annabi sallallahu alaihi wa sallama ta ce halin manzan Allah shi ne alƙur'ani kawai duk wanda yake so ya gane yaya ɗabi'ar annabi take yaya halin manzan Allah yake falyakra'il qur'an ya karanta alƙur'ani manzan Allah yana fushi da fushin alƙur'ani manzan Allah yarda yana yarda da yardar da alƙur'ani ma'ana idan ƙur'ani ya fushi da kai annabi zai fushi da kai idan kaga annabi ya yi fushi to ƙur'ani ne ya ce fushi idan kaga annabi ya yarda kishiyar fushi to kuma ƙur'ani ne ya ce yayi duk takunsa da ɗagunsa da motsinsa da baccinsa sakanatihi da harakatihi gaba ɗaya na alƙur'ani ne blueprint ne na alƙur'ani mai girma sallallahu alaihi wasallama shi yasa lokacin da Allah ya kammala halittarsa sai ya yabe shi yace wa innaka la'ala khuluqin azim lalle kai maza Allah kana kan hali da tada da ɗabi'a mai girman gaske Allah da kansa ya ce manzon Allah halayensa da ɗabi'unsa masu kyau kamar yadda wannan hudu ba za ta yi bayani akan yaya annabi yake a halinsa yake ya ɗabi'arsa kai da kanka sai ka tabbatar cewa lallai wannan abin da Allah ya faɗa a kansa abu ne da Allah ya gaskata a kai lallai Allah abin girmamawa ne akan abin da ya faɗa kuma abin tsarkakewa ne akan abin da ya faɗa sannan da abin da ya yaba tunda annabi tunda Allah ya halicci halin annabi to dole duniya ta halicci halin annabi sallallahu alaihi wasallama bari mu yi 'yan rayuwa gajeriya a cikin mintuna ba masu yawa ba a cikin wannan hudu ba tamu dangane da kyawawan ɗabi'u na annabi sallallahu alaihi sallama da sifofinsa masu karamci sai mu ce manzo Allah dai shi yafi kowa hakuri da juriya in an ce yafi kowa ma'ana shine number 1 a duniya tun farkon duniya har shi ba wanda ya kai shi annabi hakuri ba wanda ya kai shi juriya ba wanda ya kai shi kyauta ba wanda ya kai shi tausasawa kana ajwadan nas ya fi kowa kyauta wa kana ajwa da ma yakunu fi ramadan hina yalqahu jibril fa yu'ti ata'a man la yakhsha al-faqra annabi shi yafi kowa kyauta kyautarsa ta fi bayyana a watan ramadan manzo Allah yana bada kyauta irin kyautar wanda baya jin tsoron talauci yana yin kyauta kamar yadda iska in ta sako take taba kowa musamman idan jibrilu ya gamu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to yana wayar gari yayi ta sadaka yayi ta bawa mutane sallallahu alaihi wasallama kenan bayanin waɗannan halaye na annabi sallallahu alaihi wasallama yana nuni akan kai kokari kai koyi da waɗannan kyawawan hali da za a ambata maka laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir kuma ka kwatanta halinka da ɗabi'arka na kwatanta halina da ɗabi'ata da irin abin da za a faɗa cewa annabi yana yi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ba a taba tambayarsa wani abu ba yace a'a ka duba duk rayuwarsa gaba daya ba a taba sanin la a ce ya bada wani abu yace a'a ba idan yana da shi sai ya bayar idan bai da iko sai ya shiru kawai sahabbai sun riga sun sani in sun nemi wani abu in bai ce komai ba kawai babu ne saboda shi baya so ya bata wa wani dan kar ya ce maka babu ka ji ba daɗi alayhi salatu wassalam ga tawadu saboda tawadu'unsa har ɗinke takalminsa yake yi takalminsa yana tsinkewa ya zauna da kansa ba wai ya bawa matarsa ko sahabinsa ko yaron gidansa ba a'a da kansa yake sa allura da abin dinki ya dinki takalminsa ba wannan ba rigar annabi ta kan fashe ya dinke ta da hannunsa ya mata fashi maho faci a jikin rigar annabi ba ɗaya ba biyu ba kuma da kansa yake yi yana yi wa iyalinsa hidima aikin gida da shi ake yi ba ɗaya ba ba biyu ba aikin da mata suke yi duk abin da ka san mace tana yi a gida annabi yakan je ya taimaka mata tankaɗe ne hura wuta ne duk an ruwaito har ya sunkuya yana hura wuta gemunsa farin gemunsa yana taɓa ƙasa saboda ya hura mata wuta alaihi salatu wassalam nana aisha take cewa in ya shigo gida duk ayyukan gida tare da shi yake yi yanka nama ne tankaɗe abu ne gyara wani abu ne hura wuta ne haka yake yi sallallahu alaihi wa sallama khidmatul ahl yi kokari ka kamanta koyaya kai wannan abin zai ƙara maka kauna a cikin iyalinka zai ƙara maka matsayi a wajen ƴaƴanka za su ga cewa babanmu ma yana taya mamanmu ashe ba wani abu bane dan ni na taya mamata amma yau yaran mu ƴan mata duk yarinyar budurwar da ta girma ta ga kirjinta ya daga ta rinka zama kenan tana kallon waya an sai mata wayar miliyoyi tana karanta littattafai na soyayya da bugawa maza waya ta bar uwarta ta yi ni a kitchen ita za ta yi abin buɗe baki ita za ta yi shara ita za ta yi tankaɗe ita za ta yi komai akwai 'ya'yan da abinci ma sai an kai musu inda suke in an gama kuma uwar ta zo ta ɗauke a gidanka kana kallo ba ka iya gyarawa ka saba wa ɗabi'ar ɗan adam da tarbiyya ta ƙwarai in ba ta yi wa uwarta ba ba ta yi wa ubanta ba za ta je ta yi wa uban wani za ta je ta yi a gidan wani ta yi kuma ya zage ta in ba sa'a ba ma ya dake ta in ya gama da ita ya sallame ta ya sako ta amma kai nan ba ka koya mata uwarta ba ba koya wa yarka ta yi maka hidima ba takalminka yarka ba ta goge maka motarka yarka ba ta wanke maka ko ɗanka ba a yi yau yara sun lalace a gida tarbiyya ta lalace iyaye tsoro suke ji suke ‘ya'yansu su yi musu wani abu dole mu sha wahala a rayuwa dole mu shiga cikin kunci saboda mun sauya rayuwa ga mu kanmu mazajen yadda muka ɗauki girman kai da faɗin rai da nuna isa da rashin tausayi da rashin jin ƙayi mutum iyalinsa tana kwance ba ta da lafiya ba zai iya tashi ya ɗora mata ruwan zafi ba yana buƙatar wani abu ba zai ce yau tana da uzuri bari in je na yi da kaina ba a'a shi bai san rashin lafiya ba hidimarsa kawai ne da kunya yarinya karama budurwa irin ta da mai kunya na ce irin ta da saboda yan matan yanzu kam sai dai Allah ya sauke sai dai Allah ya kunya ba da yarinya budurwa a cikin gidan kuma ta da saboda kullum a boye take kunya take ta fito da zarar girma ya kama ta mu ko yanzu ‘yan titi, ‘yan layinsu ma sun fi watakila ƙannanta saninta, fitina ta yi yawa, bala'i ya sauka cikin mutane, rashin tsoron Allah, su ne a cikin wayoyi su suke ɗaukan hoto yarinya ta yi wa kanta kwalliya ta yi wa kanta ado da na ƙarya da na gaskiya ta ɗauki hoto da ubanta da uwarta ta haska ƙirjinta ta haska bayanta ta nuna wa duniya ta ajiye lambar waya ta ce a biyo ta a comment kuma a gani ta ga mutum miliyan kaza suna binta ubanta yana raye uwarta tana raye kunya ta tafi mutunci ya ne tsanta duka wannan yana daga cikin hali da mummunan tarbiyya da muke yi a cikin gidajenmu dole mu girbi abubuwan da muke aikatawa rayuwa ta zo ta yi mana kunci mu yi ta jin rashin daɗi saboda ba mu zaɓa wa kanmu hanya mai daɗi ba manzo Allah san sai yace alhaya'u min al-iman kunya yana daga cikin imani innal haya'a wal iman qulina jami'an da kunya da imani an hada su wuri guda fa idza rufi'a ahaduhuma rufi'a al-akhar in an dauke daya an dauke daya duk wanda bai da kunya bai da imani da haka kunya ado ce kunya mutunci ne kunya kima ne amma yau wasu yabonsu ake saboda ba su da kunya saboda halinsu zuciyarsu ta kashe. to manzon mu dai mai kunya ne sallallahu alaihi wa alihi sallama kuma yana amsa gayyata bawa in ya gayyace shi sai je baya zaben gayyata ba sai in wane da wane ne suka kira shi yake zuwa ba manzo Allah yana gaida mara lafiya da kafarsa yake takawa ya je ya gaida mara lafiya annabi yana zuwa ta'aziyya annabi yana bin jana'iza manzo Allah yana duk abu na kyautatawa mutane da kyautata makokata babu wani girma da wani matsayi da Allah ya bawa dan adam da ya hana shi ya je ya gaida mara lafiya babu wani girma babu wani matsayi babu wani daukaka da Allah ya bawa dan adam da ba zai je yayi ta'aziyya ko ya je ya jajantawa abokan zaman sa ba manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yakan iya tafiya shi kadai yamshi wa'adahu a ganshi a titi shi kadai alaihi salatu wassalam babu dan rakiya a gaba babu a baya ballanta na sama ko ƙasa manzo Allah in ka mai kyauta yana karba amma baya cin sadaka kyauta in ka bashi sai karba ko mun karancin kyautar da ka bashi in dai kyauta ne sai karba kuma sai ya ci sallallahu alaihi wasallam kai yana ma yin tukuici in an bashi abu sai tukuici yan uwana tukuici karamci tukuici mutunci duk wanda aka bashi wani abu to ya bada tukuici wannan yakan sa albarka kai koyi da annabi kuma kai godiya akan abin da aka baka sannan kuma ka girmama wanda ya aiko maka da abin da ya aiko maka wani ya toro maka dubu ɗari biyar wani ya kawo maka idan ya kawo sai ka ce to tsaya mana sai ka ɗauki dubu goma ko dubu ashirin sai ka bashi wannan mutunci ne karamci ne ba ka ƙemashe ka rufe ido kai shiru ka ce zan masa waya ko sai an jima ba a'a ko da baka bayar take ba yi kokari kai sakayya dan ɗabi'a ce mai kyau idan an yi maka abu kai tukunci da yara har so suke a basu abinci su kai gidan makota saboda in sun kai shinkafa da wake sai an ba su karo da kwabo yara so suke su kai naman sallah gidan makota saboda in sun kai ba a dawowa to yanzu mazan ma ba sa ba wa matan komai ballanta za su samu abin da in an kawo musu ana ba za su ba da tukunci da haka mu gyara wannan ɗabi'a in kun lura barin ɗabi'un da manzon Allah ya koya mana shi yasa muka koma cikin halin da muka koma wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya cin sadaka ba dan komai saboda sadaka kazantar mutane ce as-sadaqatu awsaqun nas kazanta ce in an ce kazanta saurarara dattin kuɗi shine za a dauka a bayar to shi Allah ya ce kar ya ci da shi da iyalan gidansa amma sallallahu alaihi wasallam kuma yana bada sadaka yana taimakon mutane a gidansa yakan wayi gari bai da mataccen dabino addaqalu raji'u tamri mataccen dabino da zai ci cika cikin sa sallallahu alaihi wa alihi wasallama manzo Allah bai taba kwana da gurasa kwana uku a jere a rayuwarsa ba bai taba yi ba tun rayuwarsa ya kwana uku yana koshi bai taba yi ba da gurasa bai taba yi ba alayhi salatu wassalam da haka sai ka gode wa Allah akan damar da ubangiji ya baka ka zagi wancan ka ci mutuncin wannan ka yi tsaki ka nuna kai baka samu ba gani kake Allah ya tsane ka gani kake Allah baya son ka ka rinka faɗin maganganu to annabin ka bai taba kwana uku a jere tiba'at da gurasa yana ci yana koshi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda yunwa yakan dauki dutse mai nauyi ya kwanta a gidansa ya ɗora dutse a kan cikinsa ya danne cikin saboda ya samu sauƙin yunwa har lokacin sallah ya tashi ya fita manzo Allah yana cin duk abin da aka kawo masa duk abin da aka kawo zai ci in yana sha'awa ya ci idan baya sha'awa sai ya shiru sai ya bashi baya aibanta abinci baya sukan abinci ko da ku shine mai gida aka yi ba mai kyau ba baya zagi baya buge abinci baya watsar wa mace a fuskarta baya irin ɗabi'u munana da mutane suke yi wani ma da ashar zai je matar da abincin da ta dafa na kashe kuɗi na a banza kin min rashin mutunci ni kowa yana samun abinci mai kyau amma banda ke banda ni a gidana ya watsa mata ya zubar mata ya yi zage-zage ya tashi ya fita ya je ya sai tsiran da ya yi awa biyar kudaje suna bin sa a titi kuma ya zo ya ci gobe ya tafi kwalara ta kama shi ya ki cin na gidansa manzo Allah baya cin abinci yana kishin ya yi abu muttaki'an al-ittika'u mutum saboda kasaita ya nada kafa haka yana cin abinci annabi baya yi duk abin da zai ci tashi yake ya zauna sallallahu alaihi wasallam kuma in yazo cin abinci yana cin abin da ke gabansa yace ya gulamu sammillaha wa kul mimma yalika wa kul bi yaminika ya yaro kai bismillah in zaka ci abinci ka ci abin da ke gabanka sannan kuma ka dinka cewa bismillah kuma yana koshi yana ambatan Allah tabaaraka wa ta'ala manzo Allah sassan yana zama a ƙasa kamar yana zama a ƙasa yanzu ka zo masallacin juma'a da kafir da sallayarka annabi yakan zauna a ƙasa babu shimfiɗa ba ko kuma ana kallon sa alaihi salatu wassalam kai annabi yana dakon ƙasa ya sari ƙasa ya ɗiba ya ɗora a gadon bayansa alaihi salatu wassalam barau dan azib yace ranar yakin khandak annabi yasa sahabbai suna tono ana tono ana tono yana cikin sahabban da suke dakon ƙasa su ɗiba su kai su tara su kai su tara ƙasa duk ta ɓata masa tumbinsa ta ɓata masa ƙirjinsa haka ƙirjinsa aka ga ƙasa ƙasa ƙasa saboda ƙasar da yake ɗauka tana zubowa ta kansa ta jika gashin ta ɓata gashinsa ta ɓata ƙirjinsa alaihi salatu wassalam manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yana yin wannan dan ya nuna sahabbai duniya ba a bar komai bane abincin da yafi so a duniya shine nama annabi yana son nama in an tambaye ka me annabi yafi so a cikin abinci nama in ya samu shi yake fara ci a cikin dukkan abinci alaihi salatu wassalam idan an bashi akuya ko tinkiya ko dabba yana neman karfata sannan kuma manzo Allah yana son kabewa a cikin abinci yana sha'awar kabewa kabewa dai da ka sani alaihi salatu wassalam wata ran manzo Allah sallallahu alaihi ya kira mutane yasa akai abinci ka duba shi zai gayyaci mutane kuma yasa ai musu abinci irin wannan ɗabi'ar da ni da kai yau muka daina wanda Allah ya rufa masa asiri kai wata ran juma'a wata ran da daddare kira abokananka mutum 20 30 haka kurin ka sa abinci mai kyau ka ce malam da Allah bismillah ina gayyata a zo a ci abinci ai raha a tashi a tafi wannan godiyar Allah ne a ranar juma'a ne bayan juma'a a ranar asabar da ladi ne tunda Allah ya hore me ya laifi dan mutum yayi abinci ya kira mutane amma mu yau in ka gana cin abinci walima akai ta daular dole amma ɗabi'ar dafa abinci ɗabi'a ce mai kyau ita walima koyaushe ana yin ta don nuna wa Allah farin ciki da godiya da haka dai abincin akwai kabewa a ciki sai sahabin ya ga a cikin abincin annabi ya mai da hankali akan kabewar yana ta tsince kabewar yana ci Allah ya sa masa son kabewa kawai sai wannan sahabi ya ce wallahi ni ma fa na fi son kabewar na a cikin abinci ya ce tun da naga annabi kabewa yake zaɓa a cikin abinci wallahi ni ma duk inda naga kabewa sai na ci kawai ya kama cin kabe wannan yana kaunarta saboda ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana son kabewa jama'a ku duba irin kaunar da sahabbai suke wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kauna ta gaskiya ba kaunar waka ba ba kaunar waƙe ba ba kaunar fada a baka ba kaunar ƙarya ba kaunar a aikace alaihi salatu wassalam ibnu umar tafiya suke da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana sai ya tsaya a wani guri ya kama ruwa ya tsuguna da ya tsaya ya kama ruwa ya tsuguna shikenan sai ya haddace wannan guri duk ranar da Abdullahi dan Umar ya zo zai wuce ta wannan gurin ko baya jin fitsari sai ya tsaye da zabbar sai ya daure ta a wannan guri sai aga ya dan tsuguna ya dan dade aka ce me yasa kake haka yace wata rana ne muna tafiya na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsuguna anan ni ma nake tsuguna wannan dan ne koyi shi shi fa ibnu umar har sai da aka soke shi cewa abin nasa ma yayi yawa akan bibiyar da yake dan duk shi kam duk cikin sahabbai ba wanda ya kai shi tsabar bin kokof da aikata duk abin da annabi ya aikata da wanda aka ce ayi da wanda ba a ce ayi ba duk yana yi saboda kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma haka yake idan mutum yana kaunar abu za ga yana kwaikwayon abu haka dabi'a take ba sai an ja maka aya ko an ja ma ja maka hadisi ba kaga wannan sahabi shi kam daga nan ya kama kaunar kabewa amma fa kada wani ya zo ya ce a rinka yi masa kabewa a cikin abincinsa don sunna ne a'a irin wannan ibtida'i ba a ce da shi sunna saboda sunna ce ta ɗabi'a ba ta ibada ba ina fatan kuna fahimta e ra'ayi ne zaka iya cin kabewa ra'ayi ne zaka iya cin nama da yawa ra'ayi ne zaka iya shan zaki ra'ayi ne zaka iya kaza a ra'ayinka amma karka ce saboda annabi yana son kabewan nan kenan sunna ne yin abinci da kabewa a gida malamai masu bayanin sunnatul ittida sunnoni da ake wa annabi koyi da su suka ce to irin wannan sunna baya cikin wanda aka wajabta wa mutum yayi ta yanda in wani baya kabewa a gidansa kar a ce shi ahlus sunna bane ina fata ana fahimta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana son turare kai ma ka so turare duk inda annabi ya zauna da turare a jikinsa malam me ya dalili aka ce ɗabi'ar sa ne me ya dalili aka ce wanda yake ganawa da mala'iku kullum ai dole ya sa turare alaihi salatu wassalam dan haka ya sunnanta wa sahabbai mu'amala da turare kana da turare a gidanka kana da shi a motarka kana da shi a ofis ɗinka kana da shi in zaka fita asuba in zaka fita azhar in zaka jama'a ɗabi'a ce mai kyau duk lokacin da mutum zai shiga cikin mutane ya fesa wani abu da jama'a za su ji kanshi ko da ba dan karan kanka ba yanzu duba haduwa irin ta sallah za mu haɗu jiki da jiki ga zafi ga matsi ba laifi mutum ya sa turare a jikinsa saboda kare ya matsanta da uwansa amma mutum ya taho da ɗabi'a da gumi da yanayi yana tashi a jikinsa na gefen ka yana cutuwa da kai wannan ba ɗabi'a ce mai kyau ba wannan ba hali ne mai kyau ba manzo Allah yana asuwaki yana goge bakinsa saboda yana ganawa da mala'ikun Allah tabaraka ta'ala riwaya ta zo cewa idan mumini ya tashi yana sallar dare yana karatu alqur'ani mala'ika Allah yake wakiltawa ya rinka hadiyar qur'anin da yake mala'ika yake sa bakin sa a bakinka lokacin da kike karanta alqur'ani bai kamata ka goge bakinka ba bai kamata kai asuwaki ba manzo Allah ya koya mana asuwaki kisa duk sallah idan zai sai yayi asuwaki alaihi salatu wassalam kuma annabi baya son duk abu mai wari wa yakrahu ar-rihu al-khabitha duk abu mai ɗoyi annabi baya so ko a wurin zama ko a gida ko a tafiya ko a gangan jikinsa to ya ma za a iya bar wani abu a gangan jikinsa wanda ke mai ɗoyi kenan duk wanda ya bar jikinsa yana tashi kenan ya saba ɗabi'ar annabi sallallahu alaihi wa sallama sannan kuma duk wanda ya bar wani abu da yake cutar da makota ko yake cutar da iyalinsa wannan ba dace ba kamar yanzu daga cikinmu akwai masu sana'a wani yana sana'ar kazanta ko jini ko baƙin mai ko wata ƙura ko wani abu kawai sai ya tafi a haka ya je afka iyalinsa da daddare da zai watsa ruwa ba wallahi ba daidai kai ba wallahi ba daidai kai ba ka shiga hakki ka cutar in ta ƙaurace maka bata saba wa Allah ba ina fatan kana fahimta gyara bakinka saboda iyalinka gyara jikinka saboda masu zuwa kusa da kai ko ɗanka da zai zo ya rungume ka alƙalli ya rungume ka ya ji baba yana ƙanshi mu gyara halinmu mu gyara ɗabi'unmu idan kai sujjada kai hamma kada hammarka ta cutar da mutane saboda ba ka goge bakinka idan kai atishawa kada mutane su cutu da kai saboda ba ka kula da tsaftar jikinka ɗan uwana addini ne kulawa da jiki da kuma tsafta kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake wa yukrimu ahlal fadli duk wani mai falala annabi yana girmama shi kula in an ce mai falala ana nufin mai matsayi ana nufin wanda Allah ya girmama shi a cikin al'umma koya jama'a duk wanda Allah ya ware shi a cikin jama'arsa ya ba shi girma akan wani abu ka ba shi girmansa ka zauna lafiya wannan shine ɗabi'a shine shari'a shine addini karka ce ai ni ba kaza dina bane sarki ne a garin su ni ba sarki na bane to ai yana da matsayi a cikin mutanansa Allah ne ya girmama shi ya ware shi shugaba ne na tasha in ka je same shi a matsayin shugaba ka ce ya shugaba girmama shi saboda shugaban tasha ne shugaban direbobi ne, shugaban ‘yan union ne, shugaban masu yasa kwata ne, shugaban masu ɗiban shara ne, shugaban leburori ne, shugaban ‘yan daba ne, shugaban duk wani shugaba a cikin al'umma. Dole ka ba shi shugabancinsa ka tabbatar masa da matsayinsa ko da baka yarda da matsayin ba. Wannan shine girmamawa, shine hankali, saboda kai ma za a iya baka shugabancin da wani bai damu da shugabanci ka ba kuma bai da alaka da shi in ya wulakanta ka zaka ji an tozar ka da haka addini ne mu girmama ahlul fadli manzo Allah sallallahu alaihi yace yuyata aka ce wa yata'allafu ala sharafi duk masu matsayi kuma yana kokarin matso da su kusa shi kaji kamar ya duk mutumin da Allah ya masa matsayi a cikin al'umma a siyasar da'awa a siyasar zamantakewa matso da shi kusa da kai karka ce ba ruwana da shi ni ba ni ba shi a'a tunda Allah ya bashi wata ɗaukaka akwai inda zai maka amfani ko da kun samu bambancin aƙida ko da kun samu bambancin fahimta ko da yana da wata ɗabi'a yi ƙoƙari ka matso kusa da shi alal aƙalli ka rage yawan abokanan gaba idan masifa ta same shi gaishe shi ko da bai isa ka gaishe shi ba amma yana da wani matsayi a cikin al'ummarsa da suna girmama shi idan alheri ya same shi ta yashi murna da farin ciki ɗabi'ar da ake tafiya na gane sunna ni na fahimta ni mai tauhidi ne ni ba wani mai girma a wajena in ba wanda ya girmama Allah ya girmama annabi ba sallallahu alaihi wasallam to wannan bayani haka yake amma fa akwai waɗanda ko ba ma musulmi bane shari'a ta ce a ba su girman su saboda suna cikin al'umman su ga misali baki nawa suke zuwa ba musulmi ba wajen annabi yayi kwalliya ya canja riga saboda su ya raka su amma ba musulmi bane sarakuna nawa annabi yake tura musu takarda yayi musu kalma ta girmamawa da mutuntawa amma ba masu sallah bane da haka mu canja ɗabi'ar mu wannan ɗabi'a na cin mutunci masu mutunci zagin masu daraja wulakanta masu kima wallahi ba addini bane wallahi ba shari'a bane ba mutunci bane yaro karami ya shiga ya dauki hoton kansa yayi bidiyo ya sa microphone mai kyau ya zagi kowa ya zagi duk mai matsayi ya zagi duk wani mai mutunci ko da kai bai da mutunci a idan yana da mutunci a wajen ƴaƴansa ko da kai bai da kima a wajenka to yana da kima a wajen ƴan ƙungiyarsa ƴar aqidan ƴan aqidarsa mutane suna lalata mu'amalar zamantakewarsu da kansu da kansu wannan tafiya da ake ta rashin tarbiyya nuna rashin kunya idan mutum yana so ya samu sanayya a cikin mutane sai ya zagi manya sai ya wulakanta manya sai ya tozartar da su ba karantarwa a bace ba ɗabi'ar mutanen ƙwarai bane ka tsarewa mai mutunci mutuncinsa ka tsarewa mai kima kimarsa wataƙila a garin ku kai mai girma ne kai ne number one ɗin garin ku sai aka je wani taro su kuma basu san da kai ba sai ka koma gefe saboda basu san da kai ba sai ka zauna kamar yadda kowa ya zauna sai ka bawa masu matsayi matsayin su a wannan wuri babu wani aibu akwai inda ka je tutture mutane za a yi ka zauna akwai kuma inda kai in ka je sai a ture ka a sa wani ya zauna haka yake in kai mai kuɗi ne a garin ku to ai kai ba mai kuɗi bane a wancan garin in kai mai mulki ne a garin ku to idan ka je wani gurin ai kai ba mai mulki bane wani ya ga wani gwamna cikin gwamnonin mu na arewa ya zo wajen tsawafi a harami ana ta ture shi dan sanda ya zo ce yalla tare ya angaje shi dan sanda bai san gwamnan jihar kaza bane wani ya ce wayyo dan sanda ya tura babban kaya wayyo shi kuma ba yadda zai gwamna ne a garin su da yan sanda da bindiga ake bin sa amma ya je harami wani balaraban kauye zai ce yalla tare ka haji ko yana zaune wani ya ce yalla ifsa matsa haka abin yake hankali wanda ya san ya kamata to yana rayuwa da mutane a duk inda suke shine ilimi shine zamantakewa manzo Allah yana kulawa da iyalinsa sallallahu alaihi wa sallama ka duba mata mala duba raunin mata duba abun haushi irin na mata a gida duk wanda ya aure ya san abin da ya kullata ya san hakurin da yake amma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya buga mana misali mutanen Habashawa sukan zo su yi wasanni irin nasu da Allah ku duba malam kun ga sunna ake kun ga qur'ani ake amma kabilu ne suke zuwa kofar gidan annabi fadar annabi ya ce ku ta wasannin ku da al'ada da gargajiya Allah ya hana yaya za ku kuntata wa kanku Allah bai kuntata muku ba yace ku zo ku ta wasannin ku ashe akwai wasa a shari'a Nana Aisha ta jirbibi ana ta wasanni a kofar gidan annabi tana so da yace kina so ki gani ne tace kwarai yace to zo in nuna miki annabi yazo ya tsaya yace saka fada ki a kunci ki habar ki akan kafada ta ta dora habar ta akan kafada annabi fuskar ta tana kallo su tsalle su daga makami su yi wasa su dunkuya su yi dabi'u da al'adu su yi irin waƙe-waƙen su irin abubuwa da abin da yake suka yi a gaban annabi bai saba shari'a ba annabi ya hana su annabi yace kin koshi da gani tace in ba koshi ba tace wallahi ba wai tsabar son kallon ba ne na baro ‘yan uwana mata annaba a gida so nake in nuna musu matsayi na a wajen annabi malam ka ji harkar ta mata ko ka ji abin ya shigo kishi to haka suke da imanin su da takawar su da tsoron Allah su baka isa ka raba su da kishi ba ta ce matsayi na kawai in tabbatar gashi ko ta tabbatar yau fa ana ta karanta hadisi akan wannan me yake nuna mana a cikin addinin mu akwai fusha malam wata ranar sayyidina Abubakar ya zo gidan manzon Allah ya tarar da wasu yara ƙanana ƴan mata suna waƙa tuganniya ne waƙa sosai fa annabi yana kwance a shimfiɗarsa yana a ɗakin Aisha abokar shigo ya ce kai a gidan annabi ake waƙa a gidan manzon Allah sallallahu alaihi ake wannan waƙe-waƙe na banza ku tashi ku gabi kawai sai annabi ya juyo ya ce da'ahu ma ya ababakar ne kyale su ya abubakar yace yau fa ranar idi ne yace ina so in nuna waɗancan mutanen cewa mu ma addinin mu akwai tsarawa akwai fus'a wallahi hadisin bukhari waƙa yara ƴan mata suke malamai suke ta sharhi mujallade da yawa ya aka aka bar wannan a gidan annabi aka ce yara ƙanana ne suna da hukunci ba irin na manya ba sannan kuma ranar idi ne ana kalli an ba su dama su dan sarara abubakar zai musu faɗa annabi ya hana shi ya ce kyale su suka sha waƙa su suka more ƴan ƙananan yara suke tafiya su annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam duk inda ka taba manzo Allah abun koyi ne alaihi salatu wassalam manzo Allah baya wulakanci wa kowa baya jafa'i wa kowa ga karban hanzari alaihi salatu wassalam ga wasa irin wasa da ka sani na barkwanci annabi yana yi amma shi a wasansa baya faɗan abu sai na gaskiya ina fata na fahimta da zai zai ce maka mai katon kai alhali kanka ka dani ba haka zai faɗa ba da zai ce ya kai attajiri mai kuɗi yana maka alhali kuma kai talaka bane ba a'a zai maka wasa da abin da kake da shi amma wala yaqulu illa haqqa sallallahu alaihi wa alihi sallama sannan kuma ana zancen duniya a gaban sa sahabbai su zauna su ta hirar duniya a gaban sa yana ji da an faɗi abin da ya saba Allah sai ce a daga sannan sukan fashe da dariya labarin duniya ne wani abu sai a fashe da dariya wani abu wani yayi wani abu za su yi ta dariya shi kuma sai a kalle sai a ga yana murmushi dan shi baya ke cewa da dariya alaihi salatu wassalam annabi bai taba tsine wa mace ba duk raunin mace ko baiwa ko matarsa ya la'ance ta kai annabi bai taba daukan hannu ya dake wani ba duka bai taba yi ba wallahi aka ce sai dai a jihadi wa ma daraba ahadun qat bi yadihi bai taba daga hannunsa ya dake wani ba wata rana a ƙarshen rayuwarsa yace ya jama'a duk wanda ya san na zalunce shi ya zo ya raba saboda ina so in je gaban Allah ba abina ba shi sai wani yace ya rasu ga ni nan ina da haƙƙi akan ka yace mai kamun yace ka taba buguna yace bismillah kawai sai annabi ya kwado ya cire mayafinsa yace zo karama da ya zo sai ce a wata rana ne da aka zo ana yin sahu na yaƙi na fito haka sai ka ɗan tura ni ka ce kai koma ciki ba duka na kai ba annabi ya ce daman na san me kai so kake kaga hatimin annabta a garin bayana ba a dake shi ba ba a zage shi ba ba ko malam duba shugaban da zai daga hannu ya ce duk wanda na zalunce shi ya zo ya rama ina wannan shugaban ina yake wa fi zalika falyatanafasul mutanafisun masu koyi su yi koyi laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanatun liman kana yarju allaha wal yawmal akhir baya dukan bawa baya zakin bawa annabi yana da bayi masu masa aiki a gida yana da masu masa hidima amma baya Anas yace wallahi shekara goma ne masa aiki ka duba girman Anas an Anas bin Malik bin Nafa radiyallahu anhu yaron annabi ne bai dauko ruwan annabi ne bai dauko takalmin annabi ne mai share manzo Allah gumi ne ashe ba laifi bane wani babban mutum ya samu wani yana masa ba laifi bane kaninka ko yayanka ko dan uwanka ko danginka ya maka hidima ba laifi bane yace amma wallahi annabi bai taba ce mun kai me yasa ba kai kaza ba me yasa kai kaza ba hakuri ne shi yasa aka zama idan ya zo wuri jama'a da mutane da yawa kawai sai ya zauna a ƙarshe ba za ka taɓa gani a kan sai ya zauna inda ya same shi sai dai saboda girmansa sai a buɗa masa wuri ya zauna alaihi salatu wassalam yana zama tare da sahabbai ba za ka gane waye shi ba sau da yawa mutanen ƙauye suka zo su ce wai ina annabin ne ina yake wallahi malam sai su kasa gane shi sai an ce kai wancan fa ne sallallahu alaihi wa alihi sallama na rantsa muku da Allah guda daya babu wani dan adam guda ki guda daya a duniya da yayi kwatankwacin ko kama da ya isa a kamanta shi ko wurin zamansa ko karatunsa ko majalisinsa ko ɗabi'arsa a ce wai iri ɗaya ne da nasa nan manzon Allah babu wannan sai dai ai koyi da shi sallallahu alaihi wa alihi sallama ga qiyamul layli tsayuwar dare Anas dan Malik yace duk lokacin da kake so kaga manzon Allah yana bacci wallahi in yaso sai kaga shi yana bacci duk lokacin da kake so kuma kaga yana tsaye wallahi sai kaga kamar baya yin baya bacci sallallahu alaihi wasallam haka azumi in yayi ta azumi sai kace baya sha in yayi shan ruwa wani lokacin kuma sai kace kamar baya yi baya yi baya baya yin azumi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gashi da farjini duk wanda ya ganshi sai ya yi sa alaihi salatu wassalam idan ya zo yana magana shiru ake yi ka anna ala ru'usi mutayr kai ka ce akwai tsuntsu a kansu saboda tsabar nutsuwa ga tausayi yara ga jin ɗan yara ga wasa da yara annabi bai kan ɗebi ruwa a bakinsa yara ka san duk inda yaro yake yana so a mai wasan ruwa sai ya gurɗi ruwa sai ya fesa wa yaro wani sahabi yake cewa aqaltu majjatan majjaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala wajhi wa ana ibn sinin na haddace fesa mini ruwa da manzon Allah yake a fuskata ina da ɗan shekara bakwai manzon Allah yana wasa da yara annabi yakan yaro yakan kama shi ya tafiya da shi annabi yakan raka yaro unguwa annabi yana yi wa yara sallama idan suna wasa suna tsalle tsalle sai ya tsaya ya ce assalamu alaikum bai rubu ba sai mutsayi sai daukaka shi fa wannan bawa ba za a iya kamanta shi da kowa ba sallallahu alaihi wa alihi sallama lalle laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kaseera in uwana musulmi na Najeriya gabaki daya mu daga hannu mai addu'a mu roki Allah akan wannan bala'i da musiba da muke ciki a kasar na rantse muku da Allah daya babu wani wanda zai ce ba ma cikin wani yanayi a ƙasar babu shi haɗa da zubar jini wannan shine babban musiba kisa kisa kisa yau jinin ɗan adam bai zama komai ba a Najeriya da na kowa da kowa mu kan dama yan arewa an daɗe ana bugun mu shekaru bila da ba san dai ana dukan mu ba jinin mu ya zama ba komai ba an ba wasu makamai an taimake su an haɗa kai da su suna bayani ba su yi ƙarya ba sun faɗa da wane da wane da wane kowa ya sani kasuwanci ya lalace da wanda aka karya su da gangan da wanda yanayi ya sa suka karye harkar ta zama ba ta da kima noma kan ba a magana wallahi tallahi ku sani ya ku manyan ƙasan nan da yawan manoma bana ba za su yi noma ba gonaki da yawa ba za a noma su ba saboda da gangan noman ya lalace bai da daraja bai da kima asara ake shukawa asara ake gerawa duk wani abu da ka taba a lalace yake ya kamata a yi bayani a gyara abin da za a iya gyarawa abin da za a nemi taimako a nemi taimako da juna a gaya wa mutane gaskiya a gaya wa shugabannin nan gaskiya kar a boye musu kar a gaya musu ran dan adam zubansa baya tafiya a banza matsuwar dan adam baya karewa a banza zalunci ya isa cutar ta yawa ƙurar ta kai bango kullum haka ake tafa ba amma talaka bai fahimta ba kuma kowa bakinsa ya shiru kowa yana cikin tsoro haɗa da 'yan siyasa yanzu kowa kujerarsa yake nema yaya za su tsare kujerarsu ita ce a gabansu ba da talaka ba sai kaɗan daga cikinsu 'yan kasuwa ruwa bakinsa alaikum wani mai matsayi ya san hukumar hannunsa yake malamin addini bai isa ba yanzu za a ci mutuncin ka yanzu yanzu za a tashi mara mutunci ya keta ka gaskiyar da kake ganin za ka faɗe ta yau in ka faɗe ta wani zai keta ka wannan ba dalili bane da ba za a faɗa ba amma ku sani da gangan aka shirya aka haɗa faɗa tsakanin mabiya da malaman addini ba a jin maganarsu sai kaɗan da haka an wayi gari ƙasa ba ta da shugabanci ba ta da alƙibla mai ƙarfi shi yake buga ta kawai gashi nan dai jiki ana ta ci ana cikin wani yanayi marar daɗi duk abin da ka taɓa bai da daɗi muna kallo haka abun yiwu ake ta tafiya ba san ina za a je ba shugabanni ku ji tsoron Allah ku gyara mu'amalar ku wannan ita ce kalmar da za mu iya faɗa ita ce abin da muka mallaka kuma ƙauna ce ta sa ake gaya wanda ya zalunci ya gyara talakawa ku ji tsoron Allah mabiya kuma halin ku bai da kyau kuma ɗabi'un ku kuɗin ma ba kyau halin bai da kyau mu gyara ɗabi'un mu mu gyara halin mu duk an ci gaba a duniya mu kuma muna baya ga ruwa muna da shi ba mu amfana da ruwa ga ƙasar noma ba ma iya amfanuwa da ita ga jama'a da al'umma kasuwancin bai da albarka ga Allah ya bamu abubuwa amma ba ma iya amfanuwa da shi ciwo in ya kama ka sai dai a kai ka kasar waje idan wani abu kake nema mai daraja sai dai ka je wani guri haka za mu yi ta tafiya ba malaman addini ba sarakuna ba manyan 'yan siyasa babu dattawa dattawa ma duk babu su kamar sun mutu kawai najeriya kamar ba kowa ba wanda zai magana a ji ba mai cewa a bari a bari ba mai cewa an yi ba daidai ba babu kowa shiru اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين Allah ka sauƙaƙa mana Allah ka yassare mana Allah ka rufa mana asiri Allah ka bamu yadda zamu yi ba dan halin mu ba Allah ka riko da hannun mu Allah ka tallafa mana Allah ka agaza mana ya Allah wanda duk ya dame mu ka dame shi wanda duk ya fitine mu ka fitine shi ya Allah duk wanda ya kulla mana ka kulla masa ya Allah duk mummunan nufi da suke da shi Allah ka kaba su nasara ya Allah ka bamu nasara Allah ka ɗora mu akan daidai, Allah ka fahimtar da mu kanmu, Allah ka sa mu gane mu suwaye, Allah ka sa mu gane hakkinmu, Allah ka sa mu gane ‘yancinmu, Allah ka tsare mana jininmu, ka tsare mana mutuncinmu, ka tsare mana al'ummanmu, ka tsare mana jama'armu, ka tsare mana lafiyarmu, ka inganta mana nomanmu, ka inganta mana kasuwancinmu, ka sa mu gama da duniya lafiya. ربنا عليك توكلنا وإليك أدبنا وإليك المصير وقوموا إلى صلاتكم ورحمكم الله